أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا عشرين دبير قوة أكو هجرة من ظنطيرة annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 31 ga watan goma miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam shekara ta 2021 muna cikin tafsirin Alqur'ani mai girma a cikin suratul A'raf a satin da ya gabata wato lahar ta gabata kenan mun tsaya a aya ta 198 zuwa aya ta 199 a shafi na ɗari da saba'in da shida a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance muku mu da mu da ku gaba daya alaran ma Allah ce khudhil afwa wa'mur bil urf
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim khudhil afwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da cewa wannan umarnin ya shafi al'ummarsa, khuzil afwa ka yi riko da afwa. Satin da ya gabata mun kawo maganganu guda uku na malamai waɗanda muka ce Ibn Jariru Tabari Shaikhul Mufassirin ya kawo su. Waɗansu malamai suka ce khuzil afwa ka yi riko wato da afwa min wato ma tasahala min akhlaqin nas. abin da ya yi sauƙi na ɗabi'o'in mutane domin mutane suna da halaye daban-daban ya kamata a yi kallon mura'at alfuruƙin fardiyya duk lokacin da za a yi aiki na jama'a ko karantarwa ne ko wa'azi ne ko mamini ne to a rinka kallon yadda Allah ya bambanta mutane hankalin mutane ba ɗai ba ƙoƙarinsu ba ɗai ba ƙarfin jikinsu ba ɗai ba ƙarfin ƙwaƙwalwarsu ba ɗai ba ƙarfin har da su ba ɗai ba ƙarfin fahimta su ba ɗai ba to idan ana son a tafi tare siru ala qadri du'afa kada a ɗora mutum abin da zai iya ba kenan a yi riko da abin da ya zamanto wato shine daga cikin sauƙi na ɗabi'o'in mutane wanda laraba suna cewa al'urfu kuma suna cewa al-ma'ruf an gane ko khudh afwa afwan wato al'afu daga afa ya'fu ne shine idza kasura abin da yayi yawa to don haka na al'afu a yi riko da abin da ya zamanto mai sauƙin da cikin ɗabi'o'in mutane waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa al'afu abin da ake nufi shine khudh al'afu wa ka karɓi dukiya wadda ta yi yawa ma'ana mutum idan Allah ya bashi dukiya yana matsayin mai hali dukiyar nan ta wuce iya ɗaukar nauyin rayuwarsa to ana iya karɓa daga gare ta don saboda tafiyar addini ina fata ana fahimta ta kaga wannan yake nuna muhimmancin wadata a cikin addinin musulunci an gane ko su kuma suna ganin wannan aya tana da alaka ne da a karba wa yas'aluna kama za yunfiquna qul al'afu kenan nan a karba daga baya sai an ka kawo ayoyin zakka da kuma bayanin zakka sai zamanto an shafe wannan hukunci waɗansu malamai suka ce a'a ba a shafe ba ko da da aka je madina aka kaddara zakka al'afu ana karɓar shi daga mutane lokacin da ake da wata bukata a cikin aikin addinin musulunci waɗansu daga cikin malamai suka ce khudhil afu shine kai riko da yafiya ma'ana kakka yaki kafirai domin wannan sura suratul a'raf makkiya ce kenan za a yafe ba za a kama su ba fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri ko ba haka ba fa'fu anhum wasfah inna Allaha yuhibbul muhsinin an gane ko ma'anar irin wannan kenan a kau da kai a kau da kai a kau da kai mun fahimci wannan ko daga baya sai aka farlanta yaki sai zaman to mansuhi ne daga baya aka ce a yake su ina fata an fahimci ni duk da yake ayoyin da muka kawo na fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri wannan aya a cikin suratul baqara da afa'fu anhum wasfa tana cikin suratul ma'ida nan mun kafa hujja ne da khudil afwa kai riqu ba muna nufin waɗannan ayoyin ba ake zance domin wato ayoyin sun sabta a Madina ne kina sai da mutu ayoyin da suka bayani a yaki ita wannan aya ta cikin suratul a'raf ita ce muke zance kafin ayi umurni aje ayi yaki amma zancen da malamai suka fi dauka shine cewa wato anan ayi riko da abin da yake mai sauki ne daga cikin ɗabi'o'in mutane mun fahimci wannan da kyau ko khudhil afwa wannan khudhil an yi mazalun kasra lil tiqa'i sakinaini aslin fi'lul amri sai a ce khudh khudh amma fi'li mudari'i ya samu sukuni lamun kuma wadda aggaban wato abin nan aggaban alif ita ma tana da sukuni to kuma bayyuwa sukuni da sukuni su haɗu sai aka yi kasra wanda ɗaya daga cikin halaye wani lokaci ana zamma wani lokaci ana yin kasra an gane ko khudhil afwa kai riko da yafiya wa murbil urfi kai umurni da abu wanda yake nagari al urf shine abin da aka sani kuma ana kiransa al ma'ruf kuma ana kiransa al arifa malamai suka ce kullu khaslatin jamila dukkan ɗabi'a ta gari wadda tastahsinu hal uqul hankulla waɗanda suke hankulla ba hankali dan adam bala da taccen hankali hankali mai lafiya yana ganin kyawunta tana ƙayatar da shi wa tatma'innu ilaiha nufus rayuwa tana natsuwa zuwa gare ta wannan shi ake kira al'urf ina fata an fahimce ni dan haka wannan shi ne abin da ake nufi da al'urf duk da yake al'urf wani lokacin na nufin al'ada ta mutane da ma ta arafa alaihin nas abinda mutane suka yi saba da shi wanda bai saba ma shari'a ba wanda kuma shi al'urf ɗaya ne daga cikin usulul fiqhi wato abwab na usulul fiqhi waɗanda waɗansu malamai sun yi saɓani akan su amma dalilai sun nuna ana riko da al'ada don tana da muhimmanci ban sani ko mun fahimci wannan ba kadiba cikin littafin usulul fiqh daban-daban zaka ga babi na al-urf domin shi al-urf yana da muhimmanci wajen hukunci alƙalin da bai san al'adan mutane ba haramun ne ya musu hukunci kalimar da ka ɗauka a wani wuri zagi sai zama to wani wuri ba zagi ba ce kaga in ka ce za ka yi mutane hukunci sai ka yi ɓanna mun fahimci wannan da kyau ko haka ana son mai da'awa ya san ɗabi'o'in mutane domin idan kana wa'azi baka san ɗabi'o'in mutane ba ba ka kula da zamanin da kake ciki sai kai ta buga a gefe galibi ba ka samun abin da ake bukata shi yasa Allah idan zai tura manzo galibi zai tura shi ne zuwa ga mutanensa saboda ya san su sun san shi ina fata an fahimce ni an tura annabi Musa zuwa ga Fir'auna ko ba haka ba duk Fir'auna ba daga cikin mutanen annabi Musa ba annabi Musa ya san Fir'auna ya san gidan Fir'auna mun fahimci wannan da kyau ko an gane ko wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawlihi li yubayyana lahu domin mutumin da ya tashi cikin al'umma shi ya san cututtukan al'umma haka da'awa ana buƙatar wanda ya san ɗabi'o'in mutane haka alƙalanci ana buƙatar wanda ya san al'ada ta mutane dan ka a ce a saba ma al'ada sun sai hukunci ya zamanto yana da matsala mun fahimci wannan ko kadiba cikin littafin usulul fiqh za ka gani littafai daban-daban daban-daban babi na al'urf al'urf al'urf kuma suna kafa hujja da wannan aya an gane ko wa a'rid da littafin ma wato alqawaid alfiqhiyya musamman na Muhammad Sidqi Alborno in an ce Alborno wasu na tsammanin dan kasar Borno ne amma malamai suke cewa mutum ne wanda yake na kasar Falastin wanga suna ne kawai yanzu Alborno ina fata mun fahimci ba mutumin Nigeria ba ko Nigeria yana da littafi wato a cikin qawaidul fiqhiyya littafai guda biyu masu muhimmanci yana da alwajiz an gane ko wato fi idahil qawa'id yana da littafi alwajiz wani littafi cikin sanin ka'idodin fiqh yana da muhimmanci kuma yana da mawsu'a ta kai mujallabi 13 an gane ko cikin abin da ya shafi alqawa'id alfiqhiyya littafin usulul fiqh kuma suna da yawa wa a'rid anil jahilin ka kauda kai daga jahilai aljahil shine mutumin da bai da sani wani lokaci ana nufin aljahil shine mutumin da yake da wauta ko mutumin da ya yi hushi amma aljahili ana nufin jahilai domin mi domin mutumin da yake jahili yana da matsala yana ɗauke da ciwo shi jahilci cuta ne to idan ka ce kai masani za ka bi jahili sai a samu matsala shi yasa idan ka ja aya ko ka karanta hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ka karanta wata ka'ida ta shari'a sai ka fahimci wani mutum ya ce shi bai yarda ba to kai masa uzuri a matsayinsa na jahili ba cewa da kai sai kai fito na fito da mutane ba mutane ba a fito na fito da su a gaya musu dai abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa don jahilci ciwo ne to kai kuma kana da ilmi to in ka ce sai kun yi fito na fito to kana son ka mayar da kanka bayan shi ina fata an fahimce ni ko mutum ya tunkare ka da ɗabi'a irin ta jahilai to Allah ya ce ka kau da kai wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al-ardi hauna وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هكا الله فدا أتكن سورة وتؤبنا سورة القصص وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين yana da kyau mutumin da yake yana da'awa ko yana karantarwa ko Allah ya bashi ilmi ko Allah ya bashi wata falala to zaka iske shedan yana tunzura waɗansu mutane saboda su yi kokarin cin mutuncinsa ko ƙaryata shi wani lokacin ma da gangan za a yi abin to salamun alaikum la nabtaghil jahili dan haka kau da kai daga jahilai yana daga cikin abin da ake bukata sha'ir ya ce wa a'radtu an shatmil la'im takarruba wato kaskantaccen mutum ya zage shi sai ce to a aratu an shatmin la'im sai ni kau da kai daga zagin da kaskantacce min domin bai dace a ce a ganni ina zagin sa ba zagi ba ɗabi'a ta bace wani sha'ir in ban manta ba mutanabbi da wani karamin sha'iri yayi masa zambo tunda shi mutanabbi babban sha'iri sai sai mutanabbi ya ga a to ni in ni masa zambo suna zai domin idan kaskantacce ya zage ka zage shi to shi yana son yi suna ne da zagin da ka yi masa ina fatan kuna fahimtar ba yake cewa idza wato shi'ri fika la yajri idza wato nazartu fika ashfaqtu ala shi'ri ni idan an kace in yi waka sai in yi maka zambo sai in ga bai dace ba don mi sai in ga kalmomin da zan tsara na zagin kana baka maka na lokaci ga banza wani sha'iri ke cewa idza rumiyal kilabu idza rumiyal hizaqu bi wajhi kalbin yaqulu al hizaqu bi ayyi dhanbin utrabu idan aka dauki takalmi aka je kare ai walakanci ne ko sai takalmi ce jama'a minai an min wannan walakanci don haka kalamul ashrar fil abram la yuhsa maganar da kaskantattu suke faɗa akan mutane na gari abubuwa ne masu yawa ba a tsayawa saurare su a kowane lokaci don ba a yin daidai da mutane ko ba haka ba sai Allah ce wa in ma yin zaban naka min shaytan
wa in ma yin zaban naka min shaytan nazghun فاستعذ بالله إنه سميع عليم كلمة إما كلا بيوتي akwai imma wadda kalima guda ce haɗe an gane ko akwai kuma murakkaba wadda da in da ma ake haɗawa sai kayi hattara akwai imma wadda ke harfu tafsili ce wadda ita asalinta kalima guda ce kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato fa imma mannan ba'du wa imma fida'an kaga ko wannan ko wannan to harfin tafsir kenan akwai in wanda take ta sharadi ta sai an ka ƙara mata ma dan karfafa ma'ana to anan wagga in sharadiyya ce wanda an ka ƙara ma ma kaga idan mutum bai fahimci larabcin ba tafsirin alqur'ani matsala ne gare shi kenan asalin maganar in yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah amma sai aka ƙara ma don ta'kidin ma'ana mun fahimci wannan da kyau ko to wa imma yanzaghannaka idan yazo maka waswasi kalima ta annazhu wato min babi fa'ala yaf'alu nazagha yanzaghu wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina kenan in idan yanzaghannaka min ash-shaytan waswasi yazo ma daga ash-shaytan shaytan abinda ake kira an-nazghu da larabci adna haraka wato duk dan motsin da za a yi kadan da larabci ana kiransa an-nazghu kuma wani lokaci laraba suna amfani da an-nazghu shine abinda an ka soka kamar allura zaka ji kamar abu ya shige ka to kamar haka ne shaytan yake ma dan adam waswasi waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan itlaqi na an-nazghu duk abin da za a yi motsi yana shiga cikin annazu amma an fi amfani da wannan kalima wajen shaitan ina fata an fahimci ne li annahu asra fi zalik domin shaitan ya fi gaugawa wajen yin waswasi wadansu daga cikin malamai suka tafi cewa annazhu shine ad-dukhulu fi amrin li ifsadihi mutun ya shiga cikin wani al'amari dan ya bata wannan al'amari ina fata ana fahimta ta shiga tsakankanin wani da wani shiga cikin wani al'amari kun san mutane akwai waɗanda su ba sa so su ga al'amura na tafiya musamman a ƙasashenmu abin da yasa ƙasashen musulmi da ƙasashen afirka galibi ba mu shiga masu ɓata aiki sun fi yawa bisa ga masu son gyara aiki a turai ana son a gina kamfunna amma saboda ana son a yi aiki cika kamfunnan su suna tafiya amma a afirka da ɗalibai ilimi da ɗalibai waɗanda suke na boko ne da ma'aikatun gwamnati da 'yan siyasa mu da waye da waye mafi yawancin mutane sun fi son su iske abu na tafiya da kyau su ɓata shi saboda tunaninsu ta wannan fuskar za su samun tasu biyan bukata wanda ba kowa yake tunanin cewa ba in na jawo musiba ko da ni ban samu yadda nake so ba in dai mafi yawancin jama'a za su rayu cikin sauki abu ne mai kyau a'a sai mutum ya koma yana tunanin cewa ya fi son mutane da dama su shiga cikin bala'i don shi ya samu daɗi yau shi ne aƙidar 'yan siyasa na afirka mutum idan zai samu jagoranci a kashe 'yan ƙasarsa a yi musu walaƙanci a saci arzikin ƙasarsa shi dai a bashi bisa da mulki har ya mutu wannan shi ne tunanin da yawa daga masu aikin addini idan dai biyan buƙatar shi ba zai samu ba to duk yadda hankulan malamai da ɗaliban ilimi za su tarwatse ya fi son a tarwatse shi dai in dai bai samu biyan buƙatarsa wannan shi ne tunanin ma'aikatun gwamnati za ka iske mutum in dai shi ba zai samu biyan bukatar shi ba to da ƙasa da aikin ƙasa duka su tarwaki su koma baya wannan shine tunanin masu kuɗi a yanzu sun yadda saboda suna samun kwangila ko ko sun yadda saboda turawa sun kafa ONG ONG an gane ko organization organization sun yadda a rinka kashin yan uwansu dan a rinka ba su kwangila kawo abinci da yi musu runhuna su cigaba da samun kuɗi ka ko gonga tunani yayi muni Allah ke mun tsari imamu zamakhshari wanda yake na littafin al-kashaf aqidar sa bata da kyauta mu'tazila ce amma a fagen luga da balaga malamai suna kafa hujja da maganar sa yace a larabci ana cewa an-nazhu kuma ana cewa an-nashu da sinun kuma ana cewa al-gharzu kuma ana cewa an-nakhsu an-nakhsu shine yin waswasi a wani lokaci ina fata an fahimce ni duk da yake ana amfani da an-nakhsu bi ma'ana at-ta'akhkhur shine yin jinkiri shi wannan fi'ili min babin daraba yadribu sai a ce nakhasa yakhnisu ina fata an fahimce ni alladhi wato al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas an gane ko wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun idan waswasi yazo ma daga shaytan shine muka ce al-ifsad bakawa tsakankanin abubuwa guda biyu kamar yadda yazo a cikin suratu yusuf wato wa rafa'a abawayhi 'ala al-arshi wa kharru lahu sujjada وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي شيطان يا شيطان تكنكانينا لإنوانا يا بات ألاكا تكنكانينا رسول سألت إنه سميع عليم شيء الله سبحانه وتعالى سميع ميجيني عليم كما الله سبحانه وتعالى مثلي to malamai suke cewa waɗannan wato matsala ta farko da za mu fitar a ƙarƙashin wannan cewa shi ne in an ce a cikin ilimin nahau mu yi hattara akwai abin da ake ce ma na kira akwai abin da ake ce ma ma'arifa sunan da ya zo da alif wallam sai a kira shi ma'arifa ar-rajulu ma'arifa ne don an san wanda ake magana a kansa rajulun wani mutum wanda ba a sa ana magana a kansa ba to wannan ka'idar ta annakira da al-ma'rifa ba ta shiga cikin sunan Allah subhanahu wata'ala dan an ce shi Allah sami'ul majida ba ana nufin Allah na kira bane dan in kace Allah ya koma na kira kinan ba a san Allah ba rashin sanin Allah kuma ya koma mu ya koma kafirci mun fahimci wannan da kyau ko to yana da kyau sanin ka'idodi na sunayen Allah malamai sun yi littattafai da dama asma'ullahi al-husna da kuma Sheikh Ibn Uthaymeen da littafi Al-Qawaid al-Musla fi Asma'illahi wa Sifatihi al-Ula littafi ne mai kyau da sauran littattafai da malamai suka yi mutun ya karance su ya ga wato irin fa'idun da ke ciki sannan kuma sai malamai suke cewa to anan a cikin suratul A'raf Allah ya ce innahu sami'un alim ba tare da ya ka alif wallam ba amma a cikin suratul Fussilat sai ya kawo al-alif wallam shin akwai hikimar da tassa akai haka ko ko babu hikimar da tassa akai haka don a cikin suratu fussilat yake cewa wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul 'alim ko ba haka ba wajen wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم to ga haka me yasa hikima da yawa daga cikin malamai suke cewa in ka diba cikin at-ta'birul qur'ani na ustadu doktor fadl samar ra'i dan kasar iraki a taba'a ta dar ibn kathir a safha ta 169 yake cewa hikima abinda an ka umurci mutane da shi a can cikin suratul suratul fussilat ya fi tsananin karfi da abinda aka nema a cikin suratul a'raf can a cikin suratu fussilat an yi bayan nan an ce khudil afwa kai kamu da afwa kenan ma'ana ka yafi can kuma cikin suratu fussilat a'a bayan yafewa an umurce ka da wani abu saman wannan don ya ce idfa billati hiya ahsan bayan ma haka a'a ka tunkuɗe wadda take ba ta da kyau da mummuna yafewa daban tunkuɗe kuma mai kyau da mummuna daban mutum ya yi maka sharri kuma ka sakanka masa da alkhairi kaga idan mutum ya ma shari kana iya yafe mishi amma yi masa alkhairi wani abu ne karewa karawa kan wato wanda ya zadu kan mi kan yafewa to shi sai aka kara al-alif wal lam inji wato ustadul doktor fadl samarra'i rahimahullahu wa rahimallahu jami'al muslimin daga cikin ababen da nake so in faɗa game da sunayen Allah kafin mu tafi gaba shine sunayen Allah suna da hikma a cikin tafsirin alqur'ani mai girma akwai abubuwa da dama na farko malamai suna karatun almunasaba almunasaba shine duk sunan Allah wanda kaga aya ta kare da shi ko sunayen Allah to suna da alaka da ayar ko suna da alaka da kissar da ake magana kanta kaga nan da anka ce fasta'iz billah ka nemi tsari ga Allah saboda ana magana shedan ne sai anka ce innahu sami'un Allah yana ji domin lokacin da zaka neman tsari ga Allah zaka yi zaka yi addu'a sami'un to Allah yana jin abin da zaka roƙa qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas ayoyin tsari kenan ko ba haka ba qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad ko ba haka ba to ai zaka yi addu'a to sami'un Allah yana jin wannan addu'a da zaka yi alimin kuma masani na game da halinka da kuma shi halin wanda kan nemi a tsarika gare shi ashe ɗaliban ilimi suna iya bincike kan sunayen Allah a cikin alkur'ani tun daga farkon alkur'ani har zuwa ƙarshe ko wani yanki in ba hakan zai tsawo saboda kaga almunasaba tsakanin farkon aya da ƙarshen ta alaƙa sunayen Allah ko kuma ma farko da wato kissar da ake kanta wannan na farko kenan abu na biyu sai ka karanta kuma almuqarana kaga sunayen Allah wasu kaga sun zo tare to kowane sunan Allah shi kadai yana da suna shi na da ma'ana nake so in ce afwan sami'un mai jina ko ba haka nan bane alimun kuma masani na to idan kuma aka hada su kuma za su bada wata ma'ana daban domin bi domin akwai wanda yana ji amma bai da sani akwai wanda ya sani bai ji ba to amma idan aka hada su kuma yanzu karfin ma'anar ya karu kenan sai zama to Allah yana jin ka domin akwai wanda yana ji amma kuma bai san cikin halin da kake ciki ba akwai wanda ya san cikin halin da kake ciki amma kuma bai jin abin da kake fara to a bashi Allah subhanahu wataala ya haɗa wannan shi yasa sunayen Allah sirrul muqarana yana da muhimmanci zan bada misali daya dan mu fahimta Allah subhanahu wataala yana yawan muqarana tsakanin sunansa na al-wahid da mi da al-qahhar Allah ce limanil mulku al-yawm لله الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سيما لم يسكتوا منين السر حدثوا الواحد مكديتي alƙahar marin jayi sai suka ce to sirri in an ce alwahid an sa Allah makaɗaici ne in an sa alƙahar kuma an sa Allah marin jayi ne amma me yasa ya haɗa su saboda Allah ya nuna ma rinjaya shi ba tare da ta kowa take ba galibin masu rinjaya suna neman taimakon wani ko ba haka nan bane yanzu idan ka ji an ce wata ƙasa ta yi yaƙi ko yaƙin duniya da aka yi na biyu da na farko kowace ƙasa tana da ƙasar da ta taimaka mata coalition Hitler yana tare da waɗanda suke tare da shi irin su abin nan Italiya da sauransu ko ba haka ba su ko su America suna nasu fage da su da su Faransa kaga su musulun jaya ba sai tare da wani shi yasa mana duka kasashen duniya duk kasa tana kokarin ta yi ta samu inda tallabe da wadansu kasashe don a kawo mata haji wannan shine sirrin coalition na NATO shine sirrin coalition na tarayyar Rasha ita kanta America alwilayatul muttahida wato jahohi ne Etats-Unis United na wato abin nan Etats-Unis da suke kira wato abin nan user an gane ko United States of America kaga da jaha da jaha na sun haɗu sai suka yi ta ashe sun gane cewa sai an haɗu sannan ake samun ƙarfi jaha guda ba za ta iya rinjayar duniya ba to shi Allah ta shi rinjaya ba tare da neman taimakon kowa ba ya rinjayi komai amma tare da shi makaɗaici ne alhali ko mutane da halittu suna samun rinjaya ne tare da waɗansu za ka iske misali yanzu sojoji ai suna buƙatar mu suna buƙatar a kawo musu taimako wani lokaci ji a ce an kai hari sai an tura ranfor waɗanda za su taimaka musu da za a ce a bar mutum guda shi kaɗai zai iya rinjayar mutane ba zai iya rinjayar mutane ba duk da shugaban kasar america ai ana ganin yana da ƙarfi ko to amma ai ba shi ne ƙarfin ba da za a bar shi shi kaɗai da akwai mutanen da za su shaƙe shi sai ya mutu amma ƙarhin shi tare da ni tare da jami'an tsaro na amurka yake ina fata mun fahimci wannan to sai matsala wato ta ƙarshe a ƙarƙashin sunayen allah da zan kawo a nan shine ibnu ashur ya yi ishara zuwa wannan a cikin at-tahrir wa tanwir zaka ga galibi sunayen allah ana shafe musu muta'alliq ana shafe muta'alliq to shi ko muta'alliq in an shafe shi galibi ko maf'ulun bihi yana nuna al-umum ya shafi komi da komi sai in an samu dalilin da fitar da shi da Allah ce innahu sami'un mai ji ne ko ba haka aka ce ba sami'un mai ji mai jalala ne ce lil qawli ga abin da aka faɗa alimun masani na bil fi'li da aiki ko ba haka ba amma nan sami'un Allah yana ji shin yana jin wa yana ji na ko yana jin ka ko yana jin sautin motoci a'a duk sautin da ka sani gaba ɗaya Allah subhanahu wataala yana jin sa alim masanina ya san ya san ni kadai ko ya san ka kai kadai ko ya san wani abu a'a babu abinda Allah subhanahu wata'ala bai sani ba shi yasa sai shafi bai ce sami'ul laka ba ko sami'ul li ko sami'un kaza ko sami'un kaza a in kaga malamai sun ce sami'ul li qawli misali ne suka bayar alimun bi qawli ko bi niyyati a'a misali ne aka bayar amma umumu ne shi muta'alliqat wanda suke da alaka da sunan Allah ba su da iyaka mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa za ganin kuma munasaba tana zuwa na innahu sami'un alim saboda an yi zancen wato sami'un Allah mai jina malaman lokaci suka ce in an ka kawo in aka ƙara masa ma kamar an ka ce in ma in kin da mun ci shafiya to da an ƙara masa ma wasu suka ce to dole fi'ili mudari'i wanda zai zo bayan sa sai an yi mishi shadda an kawo nunun mai shadda kaga nan an ka ce wa imma sai an ka ce yanzaghannaka an gane ko qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan an gane ko to dan haka ya bani adama imma ya'tiyannakum rusul an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a galibi na a larabci ko da an kawo imma wani lokaci ana iya zakkuwa wato ba da shi ba الشيطان شيني شيطان وند أن فإيش دق شطنا يشطن إذا بعد وسكت دق شاط يشيط إذا احترق wato ko a ce shaitan daga nisa ne li'annahu ba'idun an rahmatillahi subhanahu wa ta'ala ko ko shafa yashitu idza ihtaraqa da ba shaitan kuma zai konu da wutar jahannama ina fata an fahimci kenan shi konanne na kuma jifafe ne daga rahmar Allah amma dai an fi kaddara cewa ash-shaytan daga shatuna ne shine idza ba'uda abin da ya nisa Allah kai mu tsari da sharrin shaitan malamai sun ce waɗannan ayoyin guda uku a cikin alkur'ani su kaɗai ne suka zo suka faɗi yadda za a yi mu'amala kun fahimta abinda ake nufi da mu'amala mu'amala dan adam kowane ne shi yana da maki yana da masoyi bai yiwa a ce duk duniya makiyanka ne kuma bai yiwa a ce duk duniya masoyanka ne mun fahimci wannan da kyau to sai Allah ya bada qawaidu ta'amul qa'ida ta mu'amala qa'ida ta mu'amala domin shedani kala biyu ne akwai shedanin mutun akwai shedanin min aljanni وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا to shi shedanin mutun abinda ke juyar da shi daga gare ka shine kyautatawa komi sharrin mutun komi bala'insa idan kana kyautata masa to koda yana son ya cutar da kai zai yi sauna mun fahimci wannan da kyau ko to amma shi shaidanin aljani duk yadda za ka yi ba ka ganin shi kuma shi bai bukatar wata bukata a wajenka sai dai ya hallaka ka shi yasa to sai Allah ya nuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yadda zai mu'amala da shaidanin mutum shine ya kyautata masa khudhil afu kai riko da afwa shikenan sai ka sai ka huta da sharrin mutane Imam Shafi'i yace lamma afautu wa lam ahqid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawati inni uhayyi aduwi عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشرى للإنسان أبغضه كأنما أبغضه كأنما قد حشى قلبي محباتي الناس داء دواء الناس قربهم وفي اعتزالهم قطع المحبات نفت أفلتا يتكي لما عفوت لبسن النياتي duk wanda ya min laifi ko ya cutar da ni ko da da gangan yayi yace a'a ba da gangan yayi shikenan ko ya ce da gangan yayi je na yafi maka walam ahqid ala ahadin ba ruwana da wato kace wani yace arahtu nafsi min hammil adawati sai ni hutar da kaina daga adawa duk yadda kai tun da kaga annabawa suna da makiya to ba yadda ai dan adam ya rasa maki matukar za ka yi wa'azi ka faɗi gaskiya to dole sai ka yi kiyayya da mutane duk wanda ka taɓo laifinsa akwai wahalar ya gane cewa kai ka faɗi gaskiya ne sai ya ce da shi kace shi yasa sha'ir yake cewa la yakhlu al-mar'u min dhibbin walau kana mun'azilan fi ra's al-jabal ko ala ra's al-jabal dan adam bai gushewa yana da maki ko da ya bar gari ya koma cikin daji ya hau kololuwar dutse ba shi kenan ba to wani da sai ka ce a'a ya koma saman dutse ne yana kallon matan gidana ko ko yace ya aza abinci hayakin da shike abin yake dafa abinci yana shigo mu cikin gidana bai yiwa ko ka zamna gari ko cikin daji sai ka samu makiya ina fata abinci ne wa man alladhi yanju minan nas salima wa zai tsira daga mutane wa fi nas qawlun fil maqali wa qil dai sauran riwayoyi da malamai suka kawo akwai tarjawa wanda ba wannan ba al muhimmu dai bai yiwa ka zauna baka da maki to shedanin mutum sai ka kyautata mishi idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim sai malamai suka ce to ayoyin da sun ka faɗi irin wannan mu'amala aya uku ne cikin suratul a'raf waɗanda ayoyin da kuma cikin suratul mu'minun da kuma cikin suratul fussilat cikin suratul a'raf ga sunan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin shaytanin mutun wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim a cikin suratul mu'minun idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun nan shaytanin dan adam wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun shaytani na aljanni a cikin suratul fussilat tace idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin azim an qari na dan adam sai an kace wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul 'alim ina fata hukunci kenan mu'amala shi shaydanin dan adam ka kyautata mishi ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum fa talama ista'bada al-insanu ihsana ka kyautata mu mutane sai ka bautar da mi sai ka bautar da su sha'ir yace so da yawa kyautatawa ta bautar da dan adam ba muna cewa mutum ya saba ma Allah ina kyautata maka ce yayi da ni a'a amma so da yawa kyautata ma dan adam tana kare ka daga sharrinsa mun fahimci wannan da ko to waɗannan su ne ayoyi guda uku da suka faɗi yadda za ka yi mu'amala da ɗan adam shaiɗanin ɗan adam da kuma shaiɗanin aljani Allah ya ba da ƙa'idodin zama da mutane yawan cewa sai ka tunkari mutane to fitina za ka yi da su Allah ka mun sarki ina fata an fahimta sai Allah ce innal ladina taqaw innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا وأن دسك جسوره معنى جسوره الله كنم إذا مسهم طائف من الشيطان إذا وسواسي يزوم صدق الشيطان تذكروا za ka ga sun tuna kinan sun tuna Allah subhanahu wata'ala fa idahum mubsirun sai ga su sun koma suna cikin basira ma'ana sun dawo a cikin hayyacinsu kafin in shiga cikin bayani a cikin wannan aya na farko zan kawo wata magana da malam mai jalalin ya kawo a ayar da ta gabata ina fata amfushin jawabi ne mai muhimmanci wato bayani ne mai muhimmanci da Allah ce fasta'id billah yace jawabu sharti shine da anka ce in sai anka kawo jawabinta in shedan yayi maka kaza fasta'id billah kenan wato abin nan shine jawabu shar'i amma sai malam yace wa jawabul amri mahdhufun ay yadfa'uhu anka shi jawabul amri ba a kawo shi ba an ka ce fasta'iz billah ka nemi tsari ga Allah to yadfa'uhu anka Allah zai tunkuɗe shi daga gare ka shi shaydanin aljani bai karɓar rasuwa sai dai ni sai dai a nemi tsarin Allah to sai Allah ce innal ladina taqaw eh waɗanda suka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala to anan ina son in fitar da wato abubuwa guda uku ko guda biyu na farko ina son in fitar da yadda ake amfanuwa da ilmin muka daban-daban cikin ilmin tafsiri na biyu ina son in fitar da yadda tafsirul maudu'i da tafsirul qur'ani bil qur'ani suke tafiya a tare wani zaka ga shi shi na ganin karatun ilimin nahwu abin da bai da amfani karatun ilimin sarf sai ce bai da amfani karatun balaga bai da amfani karatun usulul fiqh bai da amfani to idan baka fahimci waɗannan abubuwa ba ya za a yi ka kai ga sanin shari'a bai yiwa idan baka san usulul hadith ba ya za a yi ka gane hadisin bai inganta da bai inganta ba idan baka san usulul fiqh ba ya za ka rinjayar da wata magana akan wata magana ko a cikin mazhaba ɗaya ko a cikin mazhabobi daban-daban idan baka san usulul tafsir ba ya za ka yi ka rinjayar da wata magana a cikin wata magana daga cikin maganganun malaman tafsiri ko ko ka haɗa su waɗanda abubuwan dole sai da su kuma shi larabcin kuma dole sai da shi to bari mu ɗan ɗauka mu gani innal ladina taqaw kalima ta ittaqaw sai mu ɗauko ilmu sarf ya ne asalin ta yake kaga mutum bai sani ba asalin ta daga waqa yaƙi wiƙayatan waƙa yaƙi wiƙayatan shi ne tsaro to sai an ka ce ittaƙau wannan ta'un ɗin da kake gani cikin ittaƙau ɗin nan ba ta'un ba ce guda asalinsa wawu asalinsa iwu taƙau iwu taƙau saboda a cikin larabci ana ƙara alif da ta'un yanzu in ce katala shine ya kashe sai in ce iqtatala kaga nan sun yi yaki walau sha Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid to waqa sai an ka ce iu taqa domin waqa ne an ƙara alif an ƙara ta'un to amma sai aka yi doke wannan wawul din an ka maida ta ta'u shi yasa in ka je neman kalmar ittaqau cikin kamus ba ka ganin ta cikin babin taqawa sai dai ka koma cikin babin waqa yaqi wiqayatan cikin babin wawul zaka nemi ta wasala shine ya isa iwtasala sai an kace ittasala aka maida wannan wawan din ta koma ta'u to in baka san ilmu sarfa wa yanzu ga kalma ya zaka je ka nemi ma'anarta a cikin alqur'ani ne girma ko ku cikin littattafan da suke fassara kalma ta alqur'ani misali al-mufradat fi gharib al-qur'an na imam al-asfahani kaga ashe ilmu sarf yana da nashi tasiri abu na gaba sai mu je cikin ilmin wato nahwu ilmin nahwu yana kula da kalmomin da aka shafe kalmomin da aka shafe alhaffu fil lughati al-arabiyya imam suyuti yayi babi cikin al-ijaz babi na yadda ake an ka shafe abubuwa ibrahim rufaida dan kasar libya ya rubuta magisterkin sa a jami'atul azhar akan wato asalibul hasf fil lughati al-arabiyya nan akwai abin da aka shafe to wannan abin da aka shafe sai ka kaddara shi domin ittaqa wanda sun ka ji tsoro suka ji tsoron mi kaga in ka ga dama sai ka kaddara sabon Allah innal ladina taqaw al ma'asi waɗanda suka ji tsoron saba ma Allah subhanahu wataala in ka ga dama kuma sai ka kaddara annar wuta wattaqun nar allati uiddat lil kafirin waɗanda suka ji tsoron wutar jahannama ai su ne ke tsoron kuma su abka cikin sabo in ka ga dama sai ka kaddara Allahu waɗanda suka ji tsoron Allah wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim kaga ne ilimin nahwu yayi aikin sa ko ba haka ba to in sai mu je ilimi na gaba ilimi na gaba sai ilimi na usulul fiqh shi ko ilimi na usulul fiqh da an ka ce ittaqau shi na daga cikin siyagul umum a wajen waɗansu malaman usul fiqh ma'ana ne ittaqau sun ka ji duk abin da ya cancanta a ji tsoron sa to amma kuma a nan muna da abin da ake kira aljamu shi na duk abin da ya cancanta a ji tsoronsa kenan nan abin da bai cancanta a ji tsoronsa ba ba zai shigo ciki ba bai dace ka ji tsoron shaidan ba sai dai ka ji tsoron wa ka ji tsoron Allah inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'ah ay yukhawwifukum awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kaga an kore tsoron su to anan sai mu yi takhsisin sa to kuma yanzu da wanda sun ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah da wanda sun ce ittaqu annara ku ji tsoron wuta da wanda sun ce ittaqu alma'asi ku ji tsoron saba ma Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan da kyau to sai ka ce babu matsala akwai abin da ake kira aljam'u domin akwai at-talazum mutumin da ke jin tsoron Allah shi ke tsoron shiga cikin wutar jahannama shi ke tsoron saba ma Allah mai tsoron saba ma Allah yana tsoron wuta yana tsoron Allah mai tsoron wuta yana tsoron saba ma Allah kuma yana tsoron Allah ashe akwai at-talazum bain hadhihi al-ma'ani shi yasa kada ka ji wani malamin tafsiri nan ya zo ce ittaqau innal ladina taqaw da su ji tsoron Allah ko wani ya ce innal ladina taqaw wadanda suka ji tsoron shiga wuta ko wani ya ce innal ladina taqaw wadanda suka ji tsoron saba ma Allah sai ka ce yayi kuskure saboda shi wani duk abin da aka faɗa wanda shi ba haka aka faɗa mai ba ko ba haka sani ba to ba karatu bane to wa ya gaya ma ka kewaye sani da komai da komai qul liman yadda'i fil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashiyahu ka ce ma wanda yake iddi'a'in ilimi ya san komai ko yana ganin shi ya tumbatsa da ilimi arafta shay'an ka san abu daya wa ghabat anka ashiya'u abubuwa da dama sun faku gare ka baka san su ba sai san dalibai ilimi fahimci wannan to anan mun kare bayani kan wato abin nan nau'uka na ilimi da nake son in yi bayani akan su to abu na gaba kafin in ci gaba ta kalma ta attaqaw taqawa mawdu'i ne muna iya fassara wannan aya da waɗansu ayoyi kuma muna iya fassara ta ta zamanto mawdu'i na alqur'ani to kaga nan an ce innal ladina taqaw wadanda suka ji tsoron Allah ita shi tsoron Allah ya ake yin shi ana jin tsoron Allah ne ta fuskar yin abinda Allah ya umurce ka da hana da hanuwa da abinda Allah ya hane ka to yanzu muna son mu san sifofin masu jin tsoron Allah misali ya za mu yi mu fitar da sifofin masu tsoron Allah a cikin alqur'ani ga ayoyi nan alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تو daga cikin sifofin su alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun daga cikin sifofin su da ayyukan su ko ma kuma har yanzu cikin suratul baqara ina fata an fahimce ni laysa albirra ko laysa albirru aw ta qira'a an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina wa fi riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba'th ula'ika allazina sadaku wa ula'ika humul muttaquna kaji sifofinsu kaji ayyukansu to yanzu kuma sai mu zo shi tsoron Allah nan misali da ake kiran takawa ina fata an fahimce ni an gane ko yaya gurgurdun shi yake Allah yake ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih mutukar jin tsoron sa to ba a tsora muku abin da ba za ku iya ba fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgurdun ikon ku shi yasa abin da yafi kafin ka ba yadda za ka yi mun fahimci da kyau to bayan wannan kuma menene fa'idodin takawa a duniya menene fa'idodin takawa a lahira sai Allah ya ce daga ciki wato idan kuka ji tsoron Allah to Allah zai ba ku ilimi mai amfani ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli azim kaga in kun ji tsoron Allah ko ba haka ba to Allah subhanahu wataala ya ja'al lakum furqanan malamai sun fassara da furqanan ilman tufarriquna bihi bayna al-haqqi wal batil Allah zai baku ilimi can cikin suratul baqara yace wattaqullaha wa yu'allimukumullah duk da yake nan wato ba wato an shafe shi kenan ittaqullaha yu'allimkumullah an shafe jawabul amri shi wannan wa yu'allimukumullah ba jawabul amri bane ashe in ka ji tsoron Allah Allah zai baka ilimi mai amfani sannan idan ka ji tsoron Allah duk matsalolinka Allah zai shafe maka su gaba daya duka gaba daya ya muna ina dalili ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ashe da mu koma wajen turawa mu ce su samu mu ne da mu mu ci gaba mu samu sauki mu koma wajen wa mu koma wajen a'a ittaqillaha in ka ji tsoron Allah Allah ya maka fita Allah ya baka budi amma kana nan ka watsar da sai mu koma addini ya koma cikin masallatai amma gidajen mu mun ki tsayawa mu yi addini da kyau a ma'aikatunmu mun ki tsayawa mu yi addini abin nan da kyau a masana'antunmu mun ki tsayawa mu yi aiki da gaskiya duk al'amuran babu gaskiya sallan ma buta buta ce ake yi ba a tsaya a yi irin sallar da Allah subhanahu wataala ce a yi kuma ana jiran sakamako ya zo a abin nan ba zai yiwa ba ashe maganin matsalolinmu maganin matsalin mu shine tsoron Allah gurgurun iyawan mu in kana son Allah ya sa ma sauki cikin al'amuranka ka ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra in kana son Allah ya kankare mazunubanka ka ji tsoron Allah ka tuba ka mayar da dukiyar mutane da ka zalunta wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra in ana son a samu albarka ƙasa ta samu abinci babu matsala a ji tsoron Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun ولو أن أهل أهل القوة أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون idan kana son ka samu kariya daga shaidan to ka ji tsoron Allah innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun ai saboda takawassuna fa idza hum mubsirun idan ana son taimakon Allah ya zo da gaugawa a ji tsoron Allah bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumjidukum rabbukum ko ba haka nan bane annabi yusufa dalilin da yasa ya ci nasara akan ƴan uwansa tsoron Allah subhanahu wataala wato abin nan قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إن أنا سوء نسركم على هنا سوء أجر الله ومن أبن تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا كان تفسير القرآن بالقرآن يا هدو سنن التفسير الموضوعي يا هدو شيئا تفسير القرآن abubuwa ne wanda suka bukata abubuwa masu yawa Allah ya taimake mu ban sani ba dai ko kun fahimci bayanin ba wallahu ta'ala a'lam shi yasa ba Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa kalima ta taqwa ta hada alkhairin duniya da lahira babu wani bayani da ake bukata bayan ta innal ladina taqaw wadan suka ji tsoron Allah idza massahum qa'ifun min ash-shaytan ko idza massahum qaifun min ash-shaytan ina fata an fahimce ni wato imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam ibn kathir al-makki al-qari ba mufassir ba da imam al-kisai al-kufi da imam yaqub al-hadrami al-basri su suka karanta idza massahum taifun min ash-shaytan ina fata an fahimci ni to wannan taifun mi yake nufi saura kuma sun karanta idza massahum taifun min ash-shaytan kakka jo ya karanta idza massahum taifun min ash-shaytan kaza burka ce wa bikra'a baka san da ita ba ina fata ana fahimta ta to sai malamai suka ce anan in an ka ce tsaifun wasu malamai sun ka ce masdar ne min tsafa ya tsifu tsaifan idan ya kewaya waɗansu suka ce a'a masdar ne na tsafa ya tsufu domin wani lokaci idan ya kunta ta bambanta da wawun ma'ana za ta bambanta kaga ƙala ya ƙulu ya faɗa ƙala ya ƙilu ya yi ƙailula amma shi tsafa ya tsufu ya kewaya tsafa ya tsifu ya kewaya wasu suka ce daga asalin shi tsafa ya tsifu tsaifan kenan ya unta asalin shi wasu suka ce tsafa ya tsufu amma sai an ka ce wato tsaifun marmakon mi marmakon a ce tsaufun sai aka mayar da wawun ta koma yawun ina fata an fahimci ni kamar haulun wasu laraba suna cewa hailun la haula wala quwwata illa billah waɗansu kuma daga cikin malamai su ce a asalin su idan masahum tsayifun ne fai'ilun ne amma sai aka ce tsaifun kamar yadda mayyitun da larabci ana cewa maitun hayyinun ana cewa hainun ina fata an fahimce ni a cikin larabci bayyinun kuma ana cewa bainun qira'a kuma ta gaba innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan suka ce ta'ifun ismu ismu fa'il ne ta'if min tafa yatufu mithlu qama yaqumu qa'imun kenan ko kuma min tafa yatifu shi ma dai ismu fa'il min ba'a yabi'u kenan kamar yadda suka faɗa domin ana cewa ƙa'irun kuma ana cewa ba'i'un waɗansu malamai suka tafi cewa da ƙa'ifun da tsaifun duka ma'anarsu ɗaya kina abu ne wanda bai da bambanci idan wasu wasu ya zo musu daga shiɗan ko mai kewayawa ya kewaya musu daga shiɗan waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shi ma tsaifun masdar ne kewayawa ta shiɗan duk da yake malamai sun ce masdar ya zo ala wazni fa'ilun abu ne wanda yake galibin a larabci ba a san da shi ba ko ko yayi karamci waɗansu malamai suka ce at-tsaifu al-khatra shi ne abin da ya ƙarsa ma a cikin zuciya motsawa abu alhatsarsu da ka'un ina fata an fahimce ni an gane ko watsa'ifu sun ka ce kalhatsir shi ne kamar hankali kenan wanga abin da ya zo cikin zuciyarka wannan kuma abin da ke cikin hankalinka waɗansu malamai suka ce at-taifu shine al-junun kenan wato at-taifu al-junun at-taif shine al-ghadab kenan idan hauka ta zo musu ko ko rikicewa ta zo musu shi ko al-ghadab idan hushi ya zo musu waɗansu malamai suka ce at-taifu shine al-lamam shine kananan zunubai alladhina yastanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam wat-taif shine ma qafa 'ala al-insan abinda yake wayo ma dan adam asalin da dan adam yana cikin hayyacinsa asalin dan adam musulmi yana cikin biyayya ga Allah idan wani abu ya gito to shine zai zo ya canza masa matsayin da yake ciki ina fata an fahimce ni to su masu imanin nan idan qa'ifun min ash-shaytan mai kewayawa waswasi ta zo musu daga shaytan tazakkaru zaka ga sun tuna ai tazakkarullaha za su tuna Allah subhanahu wata'ala tunawa da Allah subhanahu wata'ala domin imanin da ke tare da su shi ke tunatar da su cewa Allah ya so a yi kaza ko Allah ya hana kaza shi yasa idan sun yi sako-sako da wani aiki na Ubangiji sai su tuna cewa Allah subhanahu wata'ala ce a yi idan kuma sun abka cikin sabo ko sun tafi su aikata wani abu sai kaga sun tuna da Allah subhanahu wata'ala ina fata an fahimci nan na ake gane mai imani wanda bai da imani shi wanda bai da imani kawai ta wada ne ce duk inda ya zo Allah da ya tashi faɗa sifofin waɗanda za su ga aljanna biyar ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ko sari'u ba tare da wawun ba ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin kadu sifofin masu takawa alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimin al ghayr wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله كاجي مفعول به يا رسول سوره ال عمران ذكروا الله ذات تنا ده الله ذات تنا ده عذابر الله ذات تنا ده الله ياتي اي مصيبه ko ذات تنا ده الله ya hana sun fada wannan yake nuna maka ashe komi ta kawan mutum komi imanin sa ana iya samun sa wani lokaci yayi kuskure idza fa'alu fahishatan kaga ashe mumini ma ne ya samu wani lokaci yayi kuskure dan haka kakkai mamaki wata rana mutum yayi hushi wani malami da ake cewa qala rawi a Najeriya ya ce bari nan an ce annabi yana wa'azi kafirai sun zo suna zagin shi kayan annabi bai ce musu komi ba wallahi ba annabi nake ba kana zagi na zan cire wannan rigar mu jaku sannan in dawo in cigaba da wa'azi shi yasa dan adam akwai ɗabi'o'i da suke tare da shi wani lokaci za su zo mai ba tare da ya farga ba wani lokaci sai ga dan adam ya faɗi magana da bai za ce ya faɗi ta ba saboda yayi hushi to waɗannan abubuwan ba a kama shi da su saboda mi saboda tsa'ifun min ash-shaytan ya kewaya mai shaytan ne ya dan fisge shi Allah kamar tsari da shaytan fa idahum mubsirun sai ka ga ka gane su mubsiruna wato sun samu wato basira absaru an gane ko ana cewa basura ya ga abu ana cewa abkhara ya ga abu ma'ana ya tsinkaye shi basira ta zuciya ya fahimci cewa abin nan da nake akan shi ba abu bane wanda zai haifar min da mai ido ba zai harfan min ɗa mai ido ba kenan ya kamata in bar wannan abin to kaga ashe masu tsoron Allah haka suke idan kaga mutum na sabon Allah yana dogewa to ga alamu ko babu takawa ko kuma takawar ta yi karamci amma mutum na shiga cikin abin da ba na gaskiya bane sai ka iske ya tuna da Allah subhanahu wataala ina fata an kunce ni ko wani ne an ka tunkare shi da wannan zagani annabi yusuf lokacin da wannan mata ta so gani abin nan mi ta yi warawadatu allati huwa fi baitiha عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ما في إيماني da sun shiga cikin matsala an kai wani mugun matsayi za ka ga sun tuna da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka sanya mu daga cikin su sai Allah ce wa ikhwanuhum wa ikhwanuhum yamdunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun
wa ikhwanuhum da ƴan uwansu yamuddunahum waɗanda suke taimaka musu suke ƙara su ingiza su da tura su fil ghayyi a cikin halaka thumma la yuqsirun sannan ba sa gajiya kalima ta al akh da larabci tana nufin dan uwa dan uwa wani lokaci ana nufin dan uwa wanda yake na jini dangantaka ta nasaba ina fata ana fahimta ta ko ba haka ba Allah ya ce annabi Musa wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yadurruhu ilayhi sannan kalima ta al'akh wani lokaci tana zakkuwa ga ma'ana tami ta ɗan uwa na gari ina fata an fahimci ni ko ɗan uwa na nasaba amma akwai kuma lokacin da za ta zo zuwa ga ɗan uwa na imani innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun sannan wani lokaci tana zakkuwa da ma'ana ta ɗan uwa wanda yake ɗabi'a ta zo iri ɗaya ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا توني إخوان الشياطين بقى أنا نشوف أوه قد تأيه شبا دا الزني بقى يهو متم متم بقى يهو الزني إنده بس كنت أقول يا با تو إخوانهم سوء أنقوان شيطانون ina fata an fahimce ni kenan nan sai zanto su shedanun aljannu da an ka ce ta'ifun min ash-shaytan na ash-shaytan ya dauka jinsi na shedanu kenan ba shedani guda ba nan su ikhwanuhum yan uwansu yamuddunahum suna taimaka musu ko yumiddunahum imamu nafi' da imamu abu ja'far sun karanta yumiddunahum domin a larabci wani fi'ili zo zo wato da ruba'i da sulasi duka ma'anar su guda kaga an ka ce maddahu da amaddahu malamai suka ce duka ma'anar shi daya ana cewa qasura anil amr ana iya cewa aqsara anil amr ana cewa hazana da ahzana ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a an ka ce madda shine wato mi cikin alkhairi an gane ko wato an ka ce madda cikin alkhairi in an ka ce amadda cikin sharri ina fata an fahimce ni to amma duk inda ta kai ta kawo nan an yi amfani da kalima ta madda da yumiddu a cikin sharri don an ce wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun ibnu jarir at-tabari shaykhul mufassirin yana da wani ra'ayi wanda galibi zaka ga dalibai in ba wanda ya san bincike ba zai iya abin nan shi da yazo kun ga kira'o'i waɗanda sun tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai ka iske wani lokaci shi yana rinjayar da wata kira'a ingantatta a matsayin wata ƙira'a to duk a matsayin da na shekul mufassiri ba za a ce ba baya yin kuskuri to amma inda ya kuskuri sai mu ce Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi bari in baku misali ibn jarir at-tabari yace as-sawabu min al-qira'ati fi dhalika indana qira'a wadda at-taddace mu a wajen mu yamuddunahum kenan wadda anka ce yamuddunahum li anna alladhi madda domin wanda ya taimaka madda shayatin wanda ya taimaka ikhwanuhum min almushrikin ya taimaki ɗan uwansu ne na mushrikai kenan shaytanin mutum da shaytanin aljani ne inna ma huwa ziyadatun min jinsil mamdud domin ƙari ne domin madda tana nufin ƙari min jinsil mamdud tana daga jinsin abinda an ka taimaka kenan inda da mutumin kirki ne da wanda ba na kirki ba to sai a ce a madda amma da yake jinsin shaitan ne da jinsin shaitan na mutum da na aljani sai an ka ce ya kamata a ce madda shi a wajen shi bai dace a madda ba to amma da shi qur'ani yayi amfani da madda kuma yayi amfani da amadda to kaga ai babu zancen kuma yanzu kuma qira'o'in sun tabbata a ce ga qira'a wadda ta zama to ingantatta shi yasa ustadu doktor musa'id at-tayyari ke cewa shi daga cikin ma'akhid wadanda ake doka ga ibnu jarir at-tabari wani lokaci sai rinja da qira'a ingantatta akan wata qira'a ita ma ingantatta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam almuhimmu wa ikhwanuhum da yan uwansu yamuddunahum suna taimaka musu fil ghayyi a cikin halaka al ghayyu halaka al ghayyu wani rame cikin wutar jahannama fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya thumma la yuqsiruna ba sa gajiyawa wanda sun ce la yuqsiruna shaydanun aljannu ba sa gajiyawa wajen halakar da yan adam wasu kace a'a thumma la yuqsiruna su mutane ba sa gajiyawa idan shaydannu suka tunzura su ba sa gajiya da mi da aikata balla ayoyin alkur'ani kuma da dama sun nuna cewa shaitannu ba su tsayawa ko da yaushe suna tare da waɗancan su ma waɗancan duk lokacin da aka tura su za su aikata kenan babu matsala ko za zamirin ya bambanta ka ce wawun wagga yuksiruna shaitanin aljani ko yuksiruna shaitanun mutane ake nufi duk ɗaya alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzzuhum azza wa man ya'shu an dhikri arrahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum an as-sabili wa yahsabuna annahum muhtadun inna ja'alna ash-shayatin الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم كاغا أيكي نيو نرغو بي إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون to yan uwa an fara nuna mini lokaci ya matso dole ne da ya kamata mu dakanta sai zuwa sati na gaba insha Allah mu zo mu ci gaba da tafsiri abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh